الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'adu yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarun albarka yinin lahadi wanda yau wata na ɗaya a musulunci watan almuharram yana da kwanaki guda biyar yau hijira na da shekara 1445 daidai da 23 ga watan bakwai miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka da ke daura da gidan alhaji salim minangi a nan unguwar buba shango a fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na umdatul ahkam min kalami kairil anam na babban malami al'allama a sheik abdulgani bin abdulwahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci a duk mako kuma didi zagayewar lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata karatu ya tike mu ƙarshen babi na istiqbalu da qibla babun da yake magana game da fuskantar alqibla a sallah kuma mun ce ita fuskantar alqibla sharadi ne a cikin sallah wanda in har ka san inda ka kalla ba alqibla bane da gangan koda kai sallar ka gama baka da sallah an fahimci wannan domin fuskantar alƙibla umarnin Allah ne fawalli waje haka shatarar masjidil haram idan za ka tahi ka yi sallah ka fuskantar da fiskarka nan daura da ɗakin Allah mai alfarma wannan doka ce daga Allah zuwa ga dukkanin musulmi gaba ɗaya muka ce kuma idan ka samu ɓatan kai ko ka je bakunta wani gari ka yi sallah bayan ka kammala kuma ka fahimci inda ka kalla ba alƙibla ba ne amma bisa rahin sani to ko ka yi sallama wannan sallah ta yi ba za ka sake ba domin kai iyaka iliminka kenan iya wasaha ɗin kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha kuma ko da kana cikin sallah kana kallon gunda ba alƙibla ba sai wani ya zo ya ma ishara cewa inda kake ba alƙibla ba ne ga alƙibla nan to dai ko a ina kace a cikin sallah za ka juya ka kalli alƙibla kawai abin da ka yi baya ba alƙibla ba wannan babu matsala a kan shi to wannan iya cikin ƙa'idoji na fuskantar alƙibla a cikin sallah Allah ta'ala ya samu da shi inda za mu tashi a yau insha Allah shine babu as-sufuf babun sahu cikin sallah a shafi na 18 a littafin kuma wannan shine darasin mu na 11 malike cewa hadisi na farko a babin hadisi na 72 a littafin an anas bin malikin radiyallahu an daga anas dan malik Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce sau sufufaku wannan kalmar a yi hadisi ce ko za ka ji malamai suna ta faɗa a masallaci to hadisi ne ingantacce daga anas dan mali fadin manzon Allah ne sau sufufakum fa inna taswiyatu sufuf min tamami sala ko daidaita sahunku sau bisin shine ne daidaitawa sawa'un alaikum ko sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun sawa shine mustawiyan abu wanda daidai ne da kai kaza da kai kaza to manzon Allah yana cewa ku daidaita a sahunku shine sau sufufaku wannan duwawul jama'a ne jama'atul muslimin yukatabu bi jama'atul muslimin ana yin magana ga gamariyar musulmai gaba daya ana ganewa ma'aikin Allah yana ba mu doka ku daidaita sahunku sai yake cewa fa inna taswiyata sufuf domin daidaita sahu min tamami sala iya cikin cikar sallah an fahimta ashe duk sallar da aka yi sahu a karkace sallar naƙisa ce kenan ba ta samu wani gaba da za ta zama tamma ba cikakke sallah a hisahu iya da alaka da cikar sallarka ko sallarka ta zama tauyayya duk inda ka iya ruku'i da sujada da karatu da duk abin da ake nema na kayan cikin sallah har in dai sahu ya karkata kuma sahu iya da matsala to wannan sallar ba cikakkiya ba ce domin ma'aiki yana cewa cikar sahu da daidaitarsa iya cikin abin da yake cika sallah ya inganta ta an fahimta akwai wata risala da nake karantawa ta bin bas allah ta'ala ya masa rahama yake cewa a fahimtarsa don bincike da yi daga cikin abubuwan da suke kawo saɓani a gidan musulunci aƙida ɗaya fahimta ɗaya alƙur'ani ɗaya manzo ɗaya alƙibla ɗaya komai namu ɗaya a musulunci amma sai ga an samu rarrabuwa da kuma wani abu ma mai kama da tashin hankali da faɗa da rigima idan an samu bambancin aƙida wannan ta faru ba mamaki amma abin mamakin aƙida ɗaya manufa ɗaya in ƙungiya ce ƙungiya ɗaya amma sai ga akwai rigingimu da yawa da cikin gida wani ma har ta kai ga kafirta juna ko da ƙin bin juna sallah da abin da ya kama da wannan to bin ba ke cewa iya cikin abin da yake haddasa irin wannan akwai matsalar rashin didi da sahu a sallah tunda abin da ake zato mafi rinjaye dukkan masallaci ya zamto kuna magana da murya ɗaya kuna ƙarƙashin jagoranci ɗaya kuna ƙarƙashin bin umarni ɗaya musamman cikin masallacin ko a lokacin da ake gudanar da ibada a cikin masallacin har in kuna ibada sallah cikin masallaci ɗaya aƙida ɗaya manufa ɗaya kuma ake samun matsaloli ta kai ga fishi da juna ko ƙaurace a juna ko kafirta juna to bini ba zai na cewa akwai matsala ta daidaita sau tana haifar da wannan an fahimta dinda akwai lokacin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko dai ku daidaita sahunku ko kuma Allah ta'ala ya ki hada fuskokinku ma'ana ra'ayinku ya ki daidaituwa a dinga samun bambance bambancen ra'ayi da manufa ta abin da ya kama da wannan Allah ta'ala ya samu da shi hadisi na biyu a babin daga Nu'man bin Bashir Nu'man bin Bashir sahabi ne Allah ta'ala ya kare yadda da shi kuma shine wata rana yayi wa ɗansa ɗaya daga cikin yayansa kyauta an fahimta ya mai kyautar wani abu mai gwabi haka ko da kenan Hausar sai a hankali amma mu janna an fahimci abin da yake biyo yawa wani mai gwabi ma'ana mai daraja babban abu wanda ya kai a faɗa an fahimta ya masa kyau kamar yanzu a ce kyautar gida ko mota ko wani abin da ya kama da wannan to sai ya je ya sawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ka shaida ɗana wani na mai kyautar abu kaza manzon Allah ce a alhamdulillah Allah sanya albarka Allah sanya albarka har Nu'man ya juya ya tafi sai ya kirawo shi ya ce Nu'man dawo da ya dawo sai manzan Allah ya ce da shi wannan ɗan naka shi kaɗai kake da shi sai ce a'a manzan Allah ba shi kaɗai bane akwai wa'ansu ya ce so kuma dukka musu irin wannan kyautar sai ce a'a shi kaɗai na yawa sai manzan Allah ce inni la ashhud ala dhuri ni ba zan shaida akan zalunci ba a ce ka ware ɗanka ɗaya daga cikin ƴaƴanka kamai kyauta kamai kaza kamai kaza ka bar sauran to manzan Allah ya siffanta wannan da zalunci tunda abin ya faru kan sahabinsa Nu'man bin Bashir Allah ya kara yadda da shi an fahimta amma abin da ya shafi harka ta ilmantarwa ko karantarwa kana da 'ya'ya biyar shida zuwa goma to sai kaga ɗaya daga cikinsu ko biyu suna da kaifin basira suna da hazaƙa sosai fiye da waɗansu to waɗannan biyun ko ɗayan a musulunci daidai ne ka kashe makaranta mai tsada ko kashe masa kuɗi ya yi karatu mai daraja fiye da waɗannan domin akwai yiwuwar shi ɗin hasken da a gani a jikinsa zai amfanar da kai da al'umma gaba ɗaya an fahimta ba daidai ba ne a ce duk ‘ya'yanka matuƙar ba basira su ɗaya ba musamman an samu bambancin uwaye mata kun san basira ta yaro kashi saba'in da biyar a gun uwa take an fahimta ƙwarai da gaske ya sa mazan allah ke shafa alaika bai za ta din ɗin ai karka bi kyalkyalkyalkyal ɗin gari yawa da kunshi da dayis da ɗaurin ɗan kwale da waye karka bi wannan Allah ka bi ka digin wajen meye meye a haka ne mana ka bincika sosai ya uwa take ya uban yake ya kaza yake yana da kyau shi aure ba wai gangan jiki ake aura kawai ba akwai future akwai aure akwai duba gaba za ta kasance duk ɗa ko ya daga gani da basira kahi saba'in da biyar to malamai sun ce daga uwa take an fahimta da kyau ko saboda haka aha musamman an samu bambancin uwaye matanka biyu uku da wahala ƴaƴansu zama to duk basirar su ɗaya da wahala za ga ƴan wansu ɗakin sun bai ƴan wansu ɗakin basira ana samun wannan to idan har ka ga wani yaron ka ɗaya biyu iya da basira to ka kai shi makaranta mai tsada fiye da sauran ba matsala ba ne wannan wannan ba zalunci ba ne domin basirar da fahimtar da ƙwaƙwalwar ake tanaji domin za ta amfana da al'umma a gaba amma kawai kana da 'ya'ya dukkansu 'ya'yanka ne kowa ya hankalta kowa baligin kansa ne amma a ce ka ware ɗaya ko biyu ka dinga musu kyauta kana ba su hannun jari kana musu kaza sauran kuma ko in kula to wannan gaskiyar magana zalunci ne musulunci bai da wannan ba kuma yana haifar da fitintinu bayan ka mutu kai ba zai haɗu ba kuma babu yanda za a yi su yi wa wannan wanda ka ware biyayya ba zai yiwu ba wannan duka iya cin abin da malamai suke faɗa to shi wannan sahabi na Umar bin Bashir shine aka ta faru da shi manza da ce a'a in dai ba duk ƴaƴanka ka musu wannan kyautar ba to ni ba zan shi daga zalunci ba Malik yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul Nu'man bin Bashir yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tasawunna sufufakum wannan lam din lamul amrci ko dai ku daidaita sahunku an fahimta au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko Allah ta'ala ya saba fiskokinku kaga hadisin da bin Baz ya dauka masa wancan maganar kenan ko dai ku dinga daidaita cikin sahu kuna inganta sahunku a sallah ko kuma Allah ya ki hada kanku wannan kuma da yawa duk mai nazari zai ga hakan tana tasiri ga al'umma masallaci ɗaya ne za ga masallata sun kai ɗari amma matsala ta dubu goma sai ana bara wannan akwai rashin haɗin kai a ciki idan har masallaci da haɗin kai mun yi bayani a baya ko wata lacca da muka yi a nan muka ce masallaci har inda ya amsa sunansa masallaci masallacin sun san mahimmancinsa wallahi zai haifar da alkhairi mai yawa a cikin musulunci duk al'ummar da suke sallah a masallaci ɗaya suke jin murya ɗaya suka yadda da shugabanci ɗaya to babu shakka har in dai sun samu haɗin kai za su haifar da alkhairi da yawa a masallaci ana iya ƙulla auratayya ɗan wannan da ɗan wannan masallaci wane ɗan kasuwa ne za a iya ba shi dama akwai marayu 'ya'yan wane koya musu kasuwanci masallaci zai haifar da wane malamin jami'a ne ko iya da dama da ido wajen sama wa yara admission za a iya cewa ga 'ya'yan wane ga 'ya'yan wane biyu uku sama musu admission masallaci zai haifar da wani babban ma'aikaci ne iya da dama wajen daukan aiki za a iya cewa cikin 'ya'yan 'yan masallaci ga biyu uku sun haɗa requirement ɗin da ake bukata ka ba su aiki har inda masallaci ya amsa sunan masallaci iya wani ko masallaci zai iya ɗaukan nauyin marayu wanda suke kusa da masallacin musamman wanda ake ibada ta sallah da iyayensu muna sallah da kai yau wani ya faɗi ya mutu iya da mata iya da 'ya'ya har in masallacin akwai ingantaccen shiri walla za a iya ɗaukan ɗawainiyan yaron kowa an su daga ciki to amma a galibiya mun bar masallaci ko mu shiga mu sallah mu fita kawai mu shiga mu sallah mu fita a masallaci akwai zauren sulhu za a iya kwamitin sulhu cikin masallaci tsakanin wane da wane an samu matsala wane da wane an samu sabani to wane ga aikin ku kira su ku zauna a masallaci ku ba su lokaci ku sulhunta wani tsakanin ana yi wane da wane matarsa ba shiri to a samu matar liman ko ladan mai hazaƙa amma je ki samu matar wani ki mata nasiha sai abu ya daidaitu haka ake yi duk lokacin sabai da tabi haka ake yi amma mun bai da masallaci ko mu shiga mu sallah mu fita kawai shikenan yasa masallatan ba su da kima da yawa ba su haifar da nata'ij irin sakamakon da ake so a ga masallaci yana haifarwa an fahimta to lalle ilalla rashin daidaita sahu in ji manzon Allah yana kawo rarrabuwar kai iya kawo sabani cikin musulmai yayi yawa wali muslim daga imamu muslim yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa ko kuma a yusawwi sufufana shi wancan nu'man kan yana cewa daga cikin ruwayar muslim kenan muna daidaita sahunmu hatta ka annan ma yusawwi bi halqida kamar za a ɗauko irin abin da ake daidaita ginin nan ya ke ce masa ina magina abin da ake in an sa block haka an jera a sa eh plug ko to iya plug kamar shi ake sawa haka manzon Allah kamar shi ke sa wajen ya ga kafafun mu sun daidaita kamar wani abu gare shi na duba da gwadawa ya ga waye ya saba waye daidaita domin a inganta sahu kada ya zamto ya karkace hatta ra'a anna kada aqalla an nu'man yake cewa har sai manzon Allah ya ga mun kula mun hankaltu kowa hankalinsa ya dawo gare shi ya gane wa yake kusa da shi ya kafafuwanku suka haɗu sannan sai tashi kuma sai je ya yi kabbaran sallah a ci gaba da sallah sun makaraje yau man wata rana manzan Allah ya fito faƙama sai ya tsaya za a yi sallah hatta ka da an yi kabbir an ta da ikama saura kaɗan manzan Allah ya kabbaran harama a fara sallah fara'a rajulan sai ga wani mutumi kaga ladabi daga cikin ladduban malaman hadisi yana kaga abin da ya yi kamar saɓawa ya yi daga abin da 'yan uwansa sahabbai suka yi an fahimta ba a kama sunansa ƙarara ba sai aka ce fara julan sai a ga wani mutum kar ma a faɗi sunansa zuciyarka ta haifar ma da wani abu game da shi ka je ka shiga uku halaka an fahimta domin sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa hatta wanda ya fi tsari a masallacin nan ko sai aka cewa fa bala fi ta'ifatul masjid ba faɗi sunansa ba shi ba ba faɗi sunan shi ba domin wannan iya cikin kare mutuncin ɗan adam iya cikin kare darajar da Allah yi wa ɗan adam har in ka gane wane ya yi kuskure a cikin rayuwa to haramun ne kai kuma ka ji ka ɗinga ɗaukan wannan damar kana yaɗa shi a cikin mutane tunda koyarwar musulunci ba ta tabbatar da wannan ba hadisi kuma ya inganta manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama mana ayyara akahu muslim ala zambin duk wanda ya je zauna yake aibata wani dan uwansa musulmi dan yayi wani zunubi ai wane wane ai mashayi ne ai wane wane ai mazinaci ne ai wane wane kaza kaza ne ya dinga aibata shi to manzon Allah ke cewa lam yamut hatta yaf'alahu shi wannan mai aibatawar ba zai mutu ba har sai yayi wannan aikin ba zai mutu ba har sai yayi wannan aikin an fahimta da kyau ko saboda ka aibata mutum akan zunubi iya haifarwa da mai aibata da ya zo yi zunubi fiye da wannan ɗinku wannan duk a cikin koyarwar sahabai mun koyi wannan sai ya ce fara'a rajulan sai aka yi shiru ba ambaci sunansa ba sai manzon Allah ya ga wani mutumi an fahimta badiyan sadru kirjinsa ya dan fito kirji ne ba ba wai kafa bace an daidaita ba maki koshi ma ba a sani ba kirjinsu ya ɗanyi gaba haka akan sauran yan uwansa an gane ko sai manzo Allah ya ga kirjinsa ya yi gaba akan kirjin yan uwansa shine badiyar sadru fakala sai manzo Allah ya kita da ya ki kabbara sallar can ba an ce kada an yi kabbir saura ka dan yace Allahu akbar to da ya duba ya duba ya ga kirjin wancan ya fito waje sai ya kita da sallar bai kabbara din ba sai ya ce ibadallah ya ku bayin Allah kaga zai kama wa'azi kenan yace la tasawunna sufufakum ko dai ku daidaita sahun ku fa aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko Allah ta'ala ya dinga saba tsakaninku ya dinga saba ra'ayoyinku ya dinga sa muku sabani da kuma bambance bambancen ra'ayi mai yawa kuma a cikin masallacin kun ga ce rashin daidaita sahu iya haifar da irin wannan abubuwa wanda suke iya zama matsala a gidan musulunci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan an daidaita sau kamar yadda malin usmin ke faɗa sahun gaba dama shi ne zai duba zai duba tun daga farkonsa har ƙarshensa sahu na biyu sai ce wane sai pointin ɗin wani ya ce kai kuma duba mana sahunku ya yake har sahun ƙarshe sai kowa ya ba shi report cewa sahun mu ba matsala wancan ma ce sahun mu ya daidaita sa sannan maza Allah ya juya ya kabbara haka yake domin a nuna musulmai cewa lalle ilalla inganta sahu iya da muhimmanci a sallah kuma abin da zai bawa kowa mamaki har masallatanmu na ahlus sunna da ake ta karatuttuka to za a ga wani lokacin sahun ba kyan gani gaskiya za a ga sahun babu kyan gani yanda musulunci yace ai sahu to kashi saba'in cikin ɗari mun saba masa gaskiya mun saba masa kuma sahu ba wai iya yan yatsunku na ƙarshen kafa shi ake so su haɗu ba ka san wani jiunawa ke kamar wutan nefa he jiuna so ake nan diga-digi nan diga-diginka ƙasan idan sawunka ya zama to ya haɗu da na wannan nan ne ake so ya haɗu kuma kafaɗinku su haɗu nan diga-diginku su haɗu haka ake so amma in ɗan yatsa ne zai haɗu akwai ƙafar wani ta fito wani tsayi kaga idan na ce zan me ko ƙafa ta na haɗa ta ka to ni zan yi waje kenan to amma diga-digi za a iya daidaita su tsayin ƙafa in ya bambanta amma diga-digi za su daidaita yi to wannan shine hikima ta yadda sahabbai suke daidaita sahu an ce sahabbai in sun yi sahu wani lokacin wallahi baka isa ka zari ɗaya daga cikin su ba sai ka ture su gaba ɗaya domin sahunsu iya in iya haɗuwar da za ka sha mamaki haɗuwar sahun da sabai suke kuma an ce har nan ɗinsu tufafin suna nuna alama daga kafaɗin suna domin tsabar goga jikin juna wajen daidai sahu an fahimci wannan da ke ko saboda ka irin wannan sahabai suke yi sahabban mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a wani hadisi mazan Allah yake cewa in sahu bai daidaita ba to shedan ya saka dashin a junanku shedan ya shigowa kai kana sallah ka tuna an cire tallafin mai kaga shi dan ne kama wannan shedan ne zo ma da wannan tunanin ko kuma ba ciniki ko masara ta tashi kana sallafa ko wani abin zai kwatsam wani abin kwatsam zai duro ma baka san ma ya aka yi zo ba wallahi shedan ne shedan ne tunda wata rana akwai wani mutum ya zo ya tambaye Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ya ce akarmuka Allah ina da fatawa wallahi wata ajiya aka bani wanda ya ban ajiyan nan kuma na tabbatar na karɓa na ajiye to ya zo ya ce min nan da kwana biyu zai zo ya karɓi wannan ajiya ni kuma wallahi na manta inda na ajiye wani ajiya na san ba halaka ta ba ba salwanta ta ba manta inda na ajiye ne imamu shafi ya ce kawai ka je ka masalla za ka tuna kawai abin da ce maki je ka masalla mutumin nan ya yi alwala ya je ka masalla kawai ka iya tana fila can ko sai tuna a cikin sallar ai ga inda wani abun yake da ya je duba ya gaira nan sai ya dawo da imamu shafi ce aka rawa kallawa ya mai surun abin ne sai ce ai nutsuwar da za ka yi har ka yi sallar ka ingantacciya ba ka yi tunanin ko mace dan ba zai barka ba zai kama tunani ne domin hankalin ka ya tafi daga sallar ka dan samu wani gibi na lada haka yake bukata yasa in za ka yi sallah duk wanda yake sallah baya tunanin komai sai lahira to wannan zaka jinjina masa a sallarsa hatta cikin sahabbai irin wannan dikyar take faruwa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya sallar raka'a biyu ya gama bai yi tunanin komai na duniya ba daga lahirarsa sai Allah sai tuna in yayi raka'a biyu ya sallama ni kuma zan mai kyauta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali radiyallahu anhu ya ce shi a zuciyarsa ya sa wallahi zai ya je ya yi alwala ya zo ya kama sallah sai da ya raka a ɗaya lafiya kalau raka a biyu iya tunanin lahirarsa da gamosa da Allah iya ta hiya kafin ya yi sallama sai ke tunanin wace irin kyauta manzan Allah zai masa sai ke tunanin wace irin kyauta ga matsala ta shiga saboda ka shi yasa kushu'i a sallah sai bayin da Allah ya zaba gaskiya al-kushu shine idmi'inanil qalb ina samu nutsuwar zuciya zuciyarka da zamto ba inda take tunani sai ita wannan sallah din to wani ita ce sallah irin sallar magabata to abin da yake kama na wasu wasu da yawa cikin sallah shedan iya shigowa kuma duk sahun da bai daita ba shedan iya shigowa ya dinga kama tunane tunane wani ma ba dan limanci yake ba sai manta raka'a nawa yayi dan dai albarkacin iya bin liman ne a cikin jami'i yake domin tsabar tunani ya masa yawa a sallah to lalle ilalla rahin daidai da sahu iyaka irin wannan matsaloli a hadisi daga na gaba na Anas dan Malik shi ma yake cewa anna jaddatahu mulaika kakar Anas ana ce mata mulaika da'at rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata na ta gayyaci manzon Allah gidanta kaga wannan zai nuna ma manzon Allah ba mu girman kai bane tsohuwa ce ba tukum tace manzon Allah ina gayyatar ka gidana ka zo gidana ni ba sai ce to zan zo in Allah yadda manzan Allah kuma ya cika mata alƙawari ya je ta ɗan shirya masa ruwa da ɗan abinci ta san kai bako sunna ne ka ɗan masa abin da zai ce sha na kwana ɗaya biyu uku haka da'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da amin sana'atahu domin sana'ata sana'atahu lahu ta ta yi wani abinci dan manzan Allah din ta dan dafa wani abin ta dan abin sha ta ce manzan Allah ka zo gidana ina gayyatar ka da ta zo ta meko masa abincin da abin sha fa akala min manzala sai ya ci abincin sallallahu alaihi wasallam su makala sannan sai manzan Allah ya ce qumu fala usalli lakum ku tahi mi sallah a gidan wannan mata ayi sallah ta nafila domin a gode wa Allah kuma ta samu albarka sallar manzan Allah a gidanta qala anas anas yace fa qumtu ila hasirin lana qad qad qad iswaddat min tuli malabisa sai ana zace ta sai muka tashi akan wata tabarma irin ta kaba ta yi bakikirin ma domin tsawon dadewar da ta yi a gidan kaga daga gidan ganin matar talaka ce ba mai hali bace tabarma da za a yi sallah ta yi bakikirin domin ta dade a ji fanadahu fanadahu bilma bima'in kai sai muka yayyafa mata ruwa in ji anas fakama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tahi ya tsaya kan wannan tabarma wasafafat ana wal yatim wara'ahu da ni da wani yaro maraya injana sai muka yi sahu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ajuz min wara'ina idan kuma wannan tsohuwa tana bayan mu mu ga manzon Allah shine liman iya gaba da ni da wani mu biyu muna bayan sa kuma ita wannan dattijuwa tana bayan mu fa sallalana raka'atayn sai manzon Allah ya mana sallar raka'a biyu sun man sadif sannan sai ya juya kuma hukuma gida wannan bi zai nuna mana halaccin za ku iya sallah da mace ta bi ka jam'i amma ka'idar tana baya ba za ku haɗa sahu ba ko sallar nan da ake ta ango ta angwaye ko an ce idan kai aure ka raye sunnar ku yi sallah da matarka ta godiya ga Allah ka kama gocinta ka ba ta nono ta sha ko madara da sauransu duk an faɗi wannan ko angwaye da su san wannan kuma gaba ne to akwai sallah da ake yi sallar da za ku yi da iyalanka to tana baya kana gaba ba za ku daidaita sau da ita ba an fahimta tana baya kana gaba tana koyi da kai kana tana binka a sallah in da yaro namiji za ka iya jawo jikinka ita kuma tana baya haka ake an fahimta ko da wani lokacin za ka yi sallah a gida ka rasa jam'i za ku iya sallah da iyalinka sosai ku tana baya kana gaba kana sallah tana binka ko kuma a da yara ku daidaita da su ita kuma su sauran matan suna baya haka ake ko da masallaci ne masu mata iya baya sosai akan na maza wannan duk iya nuna halaccin haka abu na biyu kuma ya halatta ashe ku jam'in nafila ba sai da wani dalili ba ba sai ashan ba ko idi ko waye a ha akwai kun haɗu ku biyar ku shida ta atuwa mi mi nafila mana mi jam'i mana sai ku sa wani shiga bai muku zalla raka'a biyu ne hudu ne ku yi sallama yayi ya inganta wannan ba matsala an fahimci wannan to wannan shine a takeice wali muslim daga muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salla bihi wa bi ummihi ruwayar muslim sai ce matar ba kakar anas bace mahaifiyarsa ce salla bihi wa bi ummihi ko fa aqamani an yaminihi sai mazala ya tsiri daga damansa wa qamal mar'a kalfana ita kuma matar sai ta tsaya a bayanmu in za ku yi sahu to kai liman za ka sa wanda zai bi ka a dama da kai wanda in za ka yi sallama shi za ka fara fesin kenan an fahimta to shi ne ka'idar sahu kenan duk wanda ya ga iya hannun damar liman to da shi ne mamu an fahimci wannan da kyau ko yawa sannan inda mace kuma ta tsaya a bayan ku wannan duk ya halatta wal yatim da aka ce maraya a waccan ruwayar a huwa dumaira an gane ko huwa dumaira jiddul hussein bin abdullahi bin dumaira wancan shine marayan dumaira jiddu al-hussein bin abdullahi bin dumaira shine sunan wancan marayan da aka ce walitim ana walitim hadisi na gaba daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da su kale yake cewa bittu inda khalati maimuna wata rana na je kala ita ce ‘yar uwar mahaifi kenan an fahimta ya ce kala ‘yar uwar mahaifinka yaye shi ko kanwar shi to ita maimuna kala ce ga abdullahi dan abbas ‘yar uwar mahaifinsa ce ko matar manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam wata rana ya je gidanta matsayinsa iya karami tun da an ce da abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas da abdullahi dan mas'ud da nana aisha manzo Allah har ya koma ga Allah ba su kai shekara 20-20 a duniya ba an ce 17-18 haka a wannan tsakanin suke ba wanda ya cika shekara 20 lokacin da manzon Allah ya wafati sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan to kaga akwai yarinta kenan to da Abdullahi dan Abbas je gidan gwaggwansa ko har har bacci ya dauke shi an fahimta iya nan iya wasansa har bacci ya dauke shi a gida shine fa bittu inda khalati maimuna maimunatu bintul haris kenan ita wannan maimuna ita ce wata ran ta ji ta ji wata barewa tana tana magiya tana ce manzon Allah ya cece ta manzon Allah iya bangaranta wani maharbi ya je ya farauto barewa haka ya sako ta a bayansa an zo za a wuce ta bayan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai barewa take cewa ya rasulullah ya manzon Allah ka cece ni manzon Allah cece ni maimuna ce wala tana jin abin da barewa take baya tana ji manzala sai ya fito daga gida ya tare wannan marabin wani ya ka zo sai ki ca sauƙe wannan barewa ta ka ya sauƙe ta rike ta a hannunsa ya ce da Allah zan yi magana da ita sai ce ke bayar Allah kina cewa na cece ki me faru ne ita ke cewa wallahi ya rasula na aihu ina da yaya ƙarana na fito neman abinci na yi kiwo na je su sha mama kowane ya kama ni ‘ya'yana ba abin da suka ci na fito kiwon safa na koma su sha mama wallahi suka ga kama ni da Allah ina neman alfarma ka roƙa min alfarma ya sake ni na je na shayar da su ni sallama da su in dawo ya kama ni alfarma da take nema kenan ka duba hanan yadda Allah yake sa tsakanin mahaifi da da mahaifi mala ka duba dai mala dabba ce ba ta haihu an kama ta za a halaka take neman alfarma ta je ta yi sallama da yayanta an fahimta manzon Allah ke cewa to ga alfarma da ta nema da Allah ka sake ta za ta je ta dawo sai ki ce ba za ta dawo ba sai ki ce wallahi za ta dawo manzon Allah ce ba za ta dawo shikenan ma ma rubin bai gardama ba sai sake ta ta tafi ta yi nisa can suna zaune da manzon Allah da maharbin nan suna tafi can an shafi lokaci suka yi ta dawo ta ce ya rasulullah na gode na je na shayar da su kuma na yi ban kwana da su na ce ni an kama ni yake mun rabu da ku to he maza da ce to marabi ga tanan kama ka tafi sai ce ni kuma ni ba dan banza bane barewa ta nemi alfarmar ka manzon Allah kai ta yi magana ta ji kai magana ta ji ta yi magana ka ji kuma ta ce za ta je ta da kuma ta je ta kuma ni kama ta na mata me ni ma wala na sallame ta tafi Allah ba mara kai to ita maimuna tace ta ji lokacin da barewa take neman ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ita na nana maimuna take cewa a ita ce khala ta abdullahi dan abbas ko fa kama annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl abdullahi dan abbas sai ga manzon Allah ya tashi cikin dare zai sallar dare dama kun san sallar dare a gun annabawa wajibi ne ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw unqus minhu qalila aw zid alayhi warattil qur'ana tartila su ba hida azumi ba kai ne hida azumi kake tahajjudi amma su annabawa dimun da'iman duk dare sai tahajjudi duk dare to sai manzon Allah ya tahi zai sallar dare fa qumtu shi ma dan Abbas ce a sai na tashi dan tashi ne alwala fa qumtu an yasarihi sai na ji hagu da shi na tsaya fa akaza bi ra'asi sai ji kama kaina haka ya dafa kaina fa abqa ni an yamini sai dadani daman sai tsaye da ni an fahimta a nan aka samo cewa shi liman to shi ne zai mai da mamu a dama da shi kenan tunda ya tsaya a hagun manzan Allah ko manzan Allah ya dada shi daman shi an fahimci wannan wallahu alam wannan shine karshen babin insha Allah babi na gaba babu la imama babi da zai magana game da limanci jagorancin sallah a cikin sallah an abi huraira radiyallahu an daga sahabi abi huraira Allah ta'ala ya kare da shi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي أما يكشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام الذي يرفع رأسه قبل الإمام wannan da yake dago da kansa daga ruku'i kafin liman ya dago amma ya kasha baya jin tsoro ne an yuhawwila Allah ra'sahu ra'sa himari Allah ya juya kansa ya zama kan jaki baya tsoro idan ya dago kansa liman bai dago ba Allah ya juya kan ya zama na jaki kawai au ya ja'al suratahu surata himarin ko Allah ya maida surar sama gaba ɗaya koma suran jaki kaga wani an kai makura wajen tsoratarwa kenan an kai makura wajen tsoratarwa a gan mamu ya tsaya na bin limamin shi har sai liman ya aikata abu sannan mamu ya aikata an fahimta malamai masu sharhin hadisi suke ta bayani cewa sun ba wa abin ma'ana guda biyu suka ce akwai yiwuwar allah ya mai da mutum balid mara fahimta kamar jaki kasan a duk dabbobi kam jaki aka ce ma jaki ai sai dai har zai ce la haula wala quwwata illa billah an fahimta akwai yiwuwar mutum ya zama to iya da damsul basira baya gane abubuwa to sun ci irin wannan iya haifar da wannan matsalar abu na biyu kuma Allah iya da iko ya mai da mutum jakin ba tunda ai ya mai da wa'ansu birai ai kunu kirar da kasa'in suna da matsayin mutane suka zama birai kuma haka suka mutu saboda ka wannan dai malamai sun ce fi ta kawai akwai tsoratarwa kar ka yadda ka dinga yin abu a sallah kafin limamin ka yi hadisi na gaba daga shi da abi huraira Allah ta'ala ya kare dare shi annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imam li utamma bi an sanya muku limami domin ku yi koyi da shi shine ka'idar sanya limanci ku yi koyi da limamunku fala taklifu fala taktalifu alai kar ku saba masa kuma mu kada ku saba wa limamunku fa'iza kabbar fa kabbiru idan liman ya ce Allahu akbar kuma haka za ku fada wa'iza raka a farka'u idan ya yi ruku'i kuma ku yi wannan fa'unin suna ce mata fa'u sababiyya sababin yin ruku'in ka sai liman ya yi sababin yin kabbar ka sai limamin ka ya yi iza kabbar fa kabbiru wa'iza raka a farka'u wa'iza kala sami Allahu liman hamida idan liman ya ce sami Allahu liman hamida faƙulu rabbana walakal hamd ko kuma sai ku ce rabbana walakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu ko Allahumma rabbana walakal hamdu kowanne yayi guda hudu ne duk wanda ka dauka daga cikin hudun nan yayi sai ku faɗi wannan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa iza sajada fasjudu idan limamin ku yayi sujjada kun tabbatar goshinsa ya taɓa ƙasa kuma sai ku yi wa iza salla jalisan idan limaminku ya yi salla a zaune domin wata larura to ba sallu jilusan ajma'u to gaba ɗayan kuma a zaune za ku yi salla lalle a shi limami iya da matsayi a salla kenan an fahimta ko da shi larura ce ta kama shi a cikin salla ko ya zauna to kuma za ku yi salla tsaye ba ba duk wanda ya salla tsaye ba shi da salla domin ya saba wa limamin shi sai kai ma ka zauna kamar yadda limamin ka ya zauna ka ci gaba da sallar ka a zaune har liman ya yi sallama kai ma ka yi sallama wannan shine ka'ida ta bin limanci abu na ɗaya da za mu sake fahimta a hadisi nan shine akwai matsaloli da ake samu can an ce iza kabbara fa iza kabbara fa kabbiru kun san akwai at-takbir akwai rafa'u ladai daga hannu shine rafa'u ladai takabir kuma Allahu akbar yin kabbara shine takabir an fahimta idan liman yace Allahu akbar to kuma ma mu haka za ku fara an fahimta a kowace gaba a sallah mai raka'a hudu akwai kabarbari guda 36 ce kamar sallar isha sallan azhar sallar asr Allahu akbar Allahu akbar ya kai 36 a cikin sallah mai raka'a hudu to duk inda liman ya ce Allahu akbar kai ma za ka fara aji sautin ya fito sautinka ba zai kai na liman ba amma sautinka zai fito ba a ciki ake yi ba saɓani da yawa kuma yanzu ga mutum iya bin liman sallah amma kabar barin ma kamar baya yi ta ga wani ma mai kokari nake a zuciyar shi amma wani kawai bi zai ke yi bakin sa gum ya yi shiru to wannan gaskiya matsala ce ba irin sallar da manzon Allah ya koyar ba ne kun ga a ƙa'ida ya ce idan liman ya ce Allahu akbar kuma ku ce Allahu akbar idan ya yi ruku'i ku yi ruku'i idan ya ɗago ya ce sami Allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamd haka ake yi yasa duk wanda ya shagalta da sallah to za ga ya samu karancin tunane-tunanen duniya a zuciyarsa to amma shiru iya haifar ma da tunani kuma a gaban sallah kaf ba inda aka je kai shiru babu shi ko da an rawaito cewa manzon Allah yayi kabbara yayi dan shiru kafin ya fara karatu wannan du'a wal istifta ne addu'a ce ta bude salawa ne ita kuma a zuci ake karanta ta ba a waje ake karanta ta ba idan kai kabbara zaka yi du'a wal istifta za a karanta fatiha za a karanta sura za ka yi ruku'i ka ce subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi za ka ɗago ka ce rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi an gane ko in ma ka takaita kenan sannan ka tafi sujjada da kabbara kana kai goshi kasa ka ce subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kai addu'o'i in sun sawaka ka ɗago ka ce rabbi ghafirli warhamni wa afini wa hadini warzuqni wajburni baina sajdatayn sannan ka koma sujada ta biyu kai wannan tasbihan to ina haga damar shiru a sallah ba gabar da zaka yi shiru a sallah babu ita duk gaban akwai abin da shida take karanta in ka fiye yawan tunani da yawa to akwai abin da baka yi amma an kashe galtu da abin da sallah ta koyar a kayan cikinta to tunani zai makaranci tunani zai makaranci an fahimci wannan to wannan shine abin da ma'aikin Allah yake faɗa wajibi ne maraya wannan idan liman iya kabar bari ba shi kadai zamu bari yana yi ba kai ma kana cewa Allahu akbar dan uwanka yana ji kana ji ba tare da ka daga sautin ka kuma iya takura wani an fahimci wannan ah hadisi na gaba daga Aisha na na Aisha Allah ya kare dare ita qala take cewa sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wata rana manzon Allah ya yi sallah a gidansa wa huwa shakin a lokacin bahi da lafiya iya fama da ciwo na rashin lafiya fa salla jalisan sai manzon Allah ya salla a zaune wa salla wara'ahu qaumun kiyaman to akwai wa'an sun zo duba shi sau ga zai iya salla a zaune sai suka yi alwa suka zo suka tsaya a bayansa suna salla a tsaye shi kuma yana zaune fa ashara ilaihim iya cikin sallar da ya fuskanci suna tsaye sai musu ishara a nijilisu ku zauna an fahimta sai musu ko da hannu haka yi musu ishara su zauna su zauna zauna falan man sarrafa lokacin da manzala ya yi da sallah ƙala sai yake cewa inna ma ji'ilal imamu li utamma bihi an nada muku liman a sallah domin ku yi koyi da shi fa iza raka'a farka'u idan liman yayi ruku'i kuma ku yi wa iza rafa'a farfa'u idan ya dago daga ruku'i ku dago wa iza qala sami Allahu liman hamida idan liman ya ce sami Allahu liman hamida ma'ana Allah ya ji wannan wanda yake gode masa ba ƙulu ku ce rabbana lakal hamd ubangijinmu godiya tana gare ka an fahimta wa iza salla jalisan idan limamin ku yi salla a zaune ko yake salla a zaune fa sallu julusan ajma'un sai ku yi salla a zaune gaba ɗayan ku an abdullah bin yazid al-kidimi al-ansari radiyallahu an ƙala yake cewa haddasa ne barra bin azib barra bin azib ya bani labari wa huwa gairu kazub shi kuma ba makareci ba ne ba ƙala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama iza ƙala sami allahu liman hamida idan manzan allah ya ce sami allahu liman hamida ya ɗago daga ruku'i kenan ko lam yahin ahaduna minna zaharahu ɗayanmu baya a timtin na motsa gadon bayan sama an fahimta ka san idan za ka yi sujira gadon bayanka ne zai fara motsawa to kowannan a timtin na motsa gadon baya ɗayanmu baya yi idan manzan Allah ce sami Allahu liman hamida mu ma muka ɗago to za mu tsaya tsaye car a tsaye hatta ya ka'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisan ai sajidan afwan har sai mun ga manzon Allah ya sa gohinsa a ƙasa yana sujada muna tsaye domin tsabaragen biyayya da ake so kai manzon Allah sai ya sa goshinsa a sujada sannan mu kuma mu tafi sujada mu same shi an fahimta summa taqa sujudan ba'dahu sannan in mun fuskanci ya kai gohinsa ƙasa sai mu tafi sujada kuma sujada bayan shi amma matsalar a yanzu shine idan kai mamu kace za ka yi wani a wani masallacin sai dai ku yi kiliya da liman din ko ba haka bane sai dai ku yi kiliya da jiya taso to saboda ka irin wannan gaba yawa akwai matsala mana wajibi ne su ma limamai su san haƙƙin mamu na bi an fahimta da kuma ba su damar gabatar da tasbihai a cikin sallah yasa malam usaimin yake cewa ya halatta liman ya yi tasbihi kamar goma a ruku'i ko goma a sujada domin zai biya mamunsa dama alal akalli ya yi uku ko abin da ya fi uku amma in liman uku zai yi ya ɗago ta wani mamun ko ɗaya ba zai yi ba an fahimta wannan dukkan malam usaimin ya ba limamai shawara game da irin wannan sau daga wajibi ne a matsayin ka na liman ka san mamunka suna da haƙƙi a wuyanka suna da haƙƙi kuma ka tabbatar sallar ka da kake tare da su kuke yi kuma an ba su doka sai kayi za su yi an ba su doka sai kayi za su yi sau daga dinga jirkinta musu kana bin abin bi ta mahal a hankali a hankali kaga nan sahabbai ba sa yunkurin tafiya sujjada har sai sun ga manzon Allah ya kai gohinsa ƙasa to kai ma a matsayinka na leman in ka kai goshinka ƙasa to ka tsawaita tasbihi aƙalla bakwai takwas ka san in mutum zai raya wannan sunnar to tabba zai sami ka sujjada nan ko ba gaskiya bane amma in ka ce tasbihi uku za ka yi ko kai ma ka yin ukun shi kuma wancan ya ji hadisi cewa sahabbai ba sa motsin tafiya sujjada sun ga manzon Allah ya kai gohinsa ƙasa to akwai yiwuwar za su yi kiliya da limamin su hanya suna tafiya iya dawowa wannan kuma a sabiyan da ake so ba so daga wajibin limamai ne sun da irin wannan suna biya mamun su dama wajen cika da raya irin wannan sunnoni da sabon mazan Allah suke a bayan shi an fahimta a hadisi daga Abu Hurairah na gaba kenan Allah ya kara yadda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kale yace iza ammana al-imam fa aminu idan liman yace amin bayan karanta fatiha kuma ku ce amin ba shiru ake ba nan ma kuma akwai matsala wansu da yawa ba sa fada masu kokarin yin yan sahun gaba na bayan liman su ne za su dan fada kuma alkhairi ne idan an kammala karatun fatiha aka ce amin ka fada alkhairi ne don domin a galabiya ƙarshen fatiya duk addu'o'i ne tun daga iyaka na abudu wa iyaka na sta'in ihidina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waraddallin duk addu'o'i ne idan ka ce amin kana nufin Allahumma stajib Allah ka amsa Allah ka amsa shine fasarar amin din ai Allahumma stajib Allah ka amsa abin da muka yi kuma an ce yahudawa ba inda suke wa musulmai hassada sai a gurabe guda biyu da amsa sallama da kuma amin a cikin sallah domin su yahudawa masu ilimi ne sun san alkhairan da ke cin abu guda biyun nan yasa suke wa musulmai hasada game da su duk musulmin da ya rike sallama da amsa sallama iya tara wa kansa alkhairi duk mutum musulmin da ya rike cewa amin dimin da'iman a bayan liman a lokacin da yake bayyana karatu iya tara kansa alkhairi yasa wata rana da manzon Allah yake fadar farallar sallama sallallahu alaihi wasallam wata rana Anas dan Malik sai ya wanka daga gidansa ya dau kujerarsa ko ya tafi bakin kasuwar Madina sai ya girke kujerarsa ya zauna duk wanda ya gani ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh in ya ga wani ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sai ya gaji sai ya dawo gida ce yau kam ko yanzu na ci riba amma yanzu ne ya ce ga wani ma hukaci can malam ya ba shi da aiki anas dan mali haka yake sai ɗau kujere sai ya zauna kofar kasuwa ta madina duk wanda zai goye mai sallama sai yayi adadin mutane da yawa sannan kuma sai ɗauko kujere sai dawo gida domin manzo Allah ce duk wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh iya da lada 30 wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi iya da lada 20 wanda ya ce assalamu alaikum iya da lada 10 wanda aka mai sallama ya ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh iya da lada 30 wanda ya ce wa alaikumus salam wa rahmatullah lada 20 wa alaikumus salam lada 10 yanzu idan ka je kai wa mutane 30 assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuh ai kana lada da yawa 30 sau 30 kai wa mutum 50 ka dage kai wa mutum 100 to wannan ladan ka san iyakarsa baka san iyakarsa ba kuma lada ne tacecce tsarkakakke ba na dukiya bane ba balantana a ce haramta shigo cikin sa kuma gaskiya bane kai ne da kanka kai ba kuɗi ba ne ba wani abu ba ne ka yi iya gajiyar ka sannan ka dawo gida ka ka tara kanka da a wani lokacin to haka sabai in sun ji wata falala wallahi ba sa wucewa sai sun aikata ta ba sa wucewa ku duba lokacin da aka sauka da lantana da lubiyar hata tun fi ƙoyi mata hibbu akwai talha abu talha lansari allah ƙara yadda da shi iya da wata gona a bayan garin madina a lokacin maza alama iya zuwa ya huta a gonar ana ce mata bayarha gona ce irin lambu gona gun kiwo haka dai gona sosai da Allah ya ce ba za ku taɓa zama akan hanya wanda za ta kai ku aljanna ba har sai kun yi kyauta da abin da kuke so hatta tun fi mimma wani ɓarmin ɗin a taba'idiyya ce wani abu daga cin abin da kuke ƙauna sai kun ɗauko kun bayar sannan mutum yake da kan hanyar da za ta kai aljanna ka koyi kyauta ka jigo kuma saman kyauta da abin da kake so ba sai abu ya gama amfani a gonka baka ɗauka ka bayar wannan kyautar ba ta da daraja sosai ana so abu kana jin daɗinsa kana amfani da shi ka ɗauka ka biya wani to wannan kyautar ta fi daraja kuma ta fi musaltuwa da wannan aya abu talha ya yi nazari ya ga duk abin da allah ya bashi ba abin da ya kai wannan gonar daraja da kima a zuciyarsa kun sai zai samu manzan allah sallallahu alaihi ya rasu allah allah ya saukar da lantana lulbiyar hata tun bi koyi mata yabo ne shi haka ne ya ce to ka zama shaida duk dukiyata da allah ya hore mun ba abin da nake kauna kamar wannan gona ka zama shaida a ɗauke ta a sanya ta aiwa addinin Allah yake da ita an fahimta manzon Allah ya ce bakkin bakkin malu rabe ma'ana madalla madalla da dukiya mai albarka sai ce amma wannan gona taka Allah ya karba kuma ya gode ka je ka daddatsa ka biya yan uwanka an fahimta ashe ya sa kyauta da sadaka ana so ka fara yi wa na kusa da kai wa abdullahi wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba zil qurba wa ati zil qurba haqqahu ba daidai bane dan uwanka iya fama da yau ka dinga kyauta a can wanda shi ake cewa inuwar giginya kenan inuwar giginya na san wani bawan Allah da akwai wani kaninsa da suke mahaifi ɗaya da shi kuma mahaifi ɗaya da mahaifi ɗaya na san dai akwai alaka ta jini na san kullun sai ya fita yake nemo abin da zai ci amma wannan mutumin a wannan zamanin ya yi kyauta da buwan masara 20 a waje amma bai bashi kodai ba ƙaninsa ne wallahi ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya suna da wani alaƙa kaga wannan ba haka ake so ba ba haka ake so ba wa ba da abiman ta'un duk wanda yake kusa da kai iya da bukata a matsayinka na mawadaci shi ake so kyautar ka ta fara zuwa kansa ba matsala ba ne ba laifi ba ne ka yi wajen da ita amma ka fara yi wani kusa da kai nan iya ƙara zumunci iya kashe hasada iya kashe gaba duk irin wani tana yi amma duk inda mawadaci yake kyautarsa kullun a nesa kullun a can na kusa da shi a bushe to wallahi tallahi ba sa mai fatan alkhairi ko wasu ba su faɗa ba zuciyarsu haka take kuma za su dinga mai fatan jafa'i da bala'i a rayuwarsa an fahimci wannan da kyau ko saboda ka sai manzo Allah ya ce to ka dau wannan gona ka rarraba ƴan uwanka kannanka ne ƴaƴan baffanninka ne ƴaƴan umominka ne duka dadda zaka ba su amma Allah ya karba kuma ya gode ma kaga bayan wannan koyar kuma sai manzo Allah ya ukuwa tana da muhimmanci a musulunci ƴan uwanta kana tana da muhimmanci ka san ƴan uwanka kana kyautata musu da abin da Allah ya hore ma ko sun fi ka wadata Allah ya ma wani budi to ka iya siyo wani abu na kyauta ka ba su ba wai sai ka ba su kuɗi ba wane ya fi ka arziki ya fi ka samu amma ɗan uwanka ne wata rana ɗan sai wani abu haka na marmari ko kai gidansa ko yaran zuci ba wani abu ne wannan kai kai dan Allah sai Allah ya karba mu to ka koyi kyauta da abin da kake so wannan iya cikin abin da zai dora ka a hanyar aljanna kuma manzon Allah sai da ya rantsuwa a wani hadisi na Imam Nawawi yake cewa wallahi duk mutumin da yake sadaka da ikilasi wallahi ba zai talauci ba kun yanzu ba abin da ya fi tsorata mutane kamar talauci wani wutar jahannama ba ya tsoronsa kamar talauci wallahi malam dan bai san wutar ba ne talauci dai da babu nan duk inda ka je ka tsuguna magana ake kenan mun manta da kabari a gaba mun manta da hisabi mun manta da hawan siradi duk mun manta da su kawai masara ta yi tsada shinkafa ta yi an cire subsidy mai kaza duk wannan ne a gaban mu gaba ɗaya mun manta da wancan wannan kuma wani abu ne mai wuce ko da daɗi ko ba daɗi zaka tafi ka bashi ko ba ka bane to amma wancan wancan shine aiki mai girma wanda an kai failing a can ba za ka daka gyara ba kuma ka tafi kenan saboda haka koyi kyauta da abin da kake so tana maganin bala'i da musiba ko manzon Allah yake cewa kullun sai Allah ya halicci mala'iku guda biyu ɗaya iya addu'a Allah din mai bayarwa ka bashi Allahumma a'ti mumfikan kalafa wanda ya dauko bayar Allah ba shi mayar masa linka masa ɗayan kuma iya ce Allah ma'aɗe mumsikan talafa Allah duk wanda ya rike ya mammake Allah ɗora masa asara ɗora mai asara ya Allah haka suke yi kullum in ji manzan Allah sai wannan mala'iku suna wani addu'o'i ashe mai kyauta da sadaka kullum iya cin addu'ar mala'ika ko manzan Allah ya ce dukiya in dai ana kyau sadaka dan Allah da ikilasi wallahi ba za ta ragu ba kullum karuwa za ta ke kuma Allah ya sanya mata albarka kuma Allah ya baka tsaro da kariya an fahimta hatta agun mugayen mutane sai Allah ya baka tsaro hatta agun shedanu da dukiya ta saka zama fajiri mutumin banza wallahi in kana sadaka da kyauta da zakka mai kyau sai Allah ya taimake ka kan dukiyar ya zama to kai ne kake juya ta bai take juya ka ba akwai wani bawan Allah ana ce masa alaji shehu hadeji haka dai na san sunansa a Kano yake shekarun baya da yawa na san iya da tankuna wanda suke iban ruwa su kai ungoyin da ba ruwa sadaka iya da boss boss wanda a lokacin farashin su kasa yake da kowace irin boss a Kano na san wannan lokacin ya sa yau asa ku yawa kaga wannan waya asa kwarai daga shi ne da yake nayi kolanci a Kano sosai an fahimta yawa su batan nan su kora duk na sani duk a kafa manzon zagaye wannan go saboda haka wannan mutumin wata rana iya tafiya ya dawo zai shigo Kano da daddare sai barayi suka tare shi yan fashi da bindigoginsu to Allah ya sa wani ɗan fashin ya san shi a fiska suna tsaye da shi sai wani ke ce wannan ba alhaji ce haɗe je ba ne mai asa sai ce ni ne sai ba irin kuma ne ba kuna taimaka mutane da biyar kawai wallahi haka aka yi yan fashi da bindiga suka ce wallahi ba irin kuma ne ba ba tafiyar kawai suka salame shi tafiyarsa kaga ashe kyautatawa da dukiya tana haifar ma da tsaro hatta a wannan rayuwar kuma tana tsare ma dukiyarka ba za ta fuske ka zuwa ga aikin fajirci ba amma mammake dukiya da rowa ba inda da ke kai mutum illa halaka kuma dukiyar ta zama to kai ne kake gadin ta ba ita take gadin ka ba Allah ya samu dace to ina ganin za mu samu matsaya ne insha Allah lokaci ya cin mana abinda mun karasa hadisin ko ko mu karasa shi ba na karin guda biyu ban ji ba ya ce wani kuma gama shi to a gurguje mu karasa ba mai kenan ba an abi huraira radiyallahu an aba huraira Allah ya kare da shi a wancan ba mu gama ba ko idza amana al imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta aminihi ta aminin malaika duk wanda ya dace in yace amin suka faɗa tare da mala'iku to manzo da cewa gufira lahu ma taqaddama min zambi duk abin da kai na zunubi a bai Allah ya goge shi wannan bari ba bace tun daga balagar kafa zuwa yau idan ka yi dace ka ce amin tare da mala'ika duk abin da ka yi a bayan Allah ya goge shi ka da kamar ran da gyata maka ta haifi ka duk taɓar gazar da ka yi wallah Allah ya goge ta kaga wani aidi ba ce saboda ka dage da fatsar amin a bayan lima hadisi na gaba daga shi dai abu hore Allah ƙara yarda da shi manzon Allah yake cewa idza salla ahadukum linnas idan ɗayan ku zai jagoranci mutane sallah fal yukhaffif to ya dan takaita sallah fa inna fihim ad-da'ifa was-saqiba domin a cikin mamunka akwai mai rauni akwai ko mara lafiya wa haja akwai ko mai bukata wanda wata bukata tana gaban sa iya so yaje idata wa idza salla ahadukum li nafsihi idan ɗayan ku kuma shi kadai zai yi sallah da ransa fali dawil masha to ya tsawaita iyayen da yaso a bayan zaka ja mutane ka kula akwai mara lafiya akwai mai rauni kuma akwai masu wannan masu bukatu abi mas'ud al-ansari al-badri kale ke cewa ja'a rajulun ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la ata'aqqaru min salati subh an salati subh ni ina jirkinta bana zuwa sallan asuba ya rasulullah amma min ajali fulani saboda wani ya faɗa sunan limam kun gana ma ba faɗa ba ko koyi wannan karatu ne mai mai abin da mai muhimmanci yawa min ajali fulani saboda wani mimma yutilu bina saboda tsawaita mana sallah da yake manzo Allah wala he mun gaji ni kuma sai na ki zuwa sallan asuba in naji ne zai limanci qala sai manzo Allah ya ce kai sai sai sahabin ya ce fa ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ghadiba fi maw'izatin qattun ashaddu mimma ghadiba yawma izin yace wallahi manzon Allah ya kama wa'azi mai tsanani yayi fishi fishin da bai taɓa yinsa a cikin wajibi irin na wannan ranar faƙala ya ce ayyuhan nas ko ya ayyuhan nas ya ku mutane inna minkum munafirin a cikinku ashe akwai masu koran mutane daga addini akwai masu koran mutane a amman nas falyu ajir fa'ayyukuma amman nas ko fa'ayyukuma amman nas falyu ajir duk wanda zai limanci mutane a cikin ku to yi takaita sallah mana fa inna min wara'ihi al-kabira wa dha'ifa wa zal haja to mun a bayan liman akwai mai bukata akwai mara lafiya akwai kuma mai rauni wannan shine abinda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam zamu tsaya nan insha Allah mun cimma lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladarsa abinda ne kuskure Allah ya fi mana Allah ya kai mako mai zuwa sai mu tashi a babu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya samu dace ya yi mana albarka ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya ya amsa addu'o'inmu ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala ya ga cikin al'amarinmu ya sa mu cikin masu albarka a rayuwa Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya sa da mu da su yan aljanna ne Allah ya shirya da mu da zuriyarmu Allah ta'ala ya shirya da mu da zuriyar mu daura mata farki mare da ciyar rabbal alamin na'am